assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh da Allah malam muna tambaya ne akan aure to me hukuncin aure tsakanin yar goggo da dan kawo shi saurayin ya sha nonon uwar mahaifinta ita budurwan to menene yar goggo to abu ne kaman guda biyu ko yar goggo wace ce goggo kam an wa baba ko to da kuma dan kawo kanin me to ya zai kasance haka mana amaryar amaryar yar a'a yar babbansa ne kenan mana amaryar ‘yan gwaggwansa to shi kuma fa kai wannan wannan rikici da yawa yake ni na kasa fa ganewa wallahi ko da ke ma'ana ma'ana mijin mijin kanwar kanin mahaifiyarta ne ke din ke kika rubuta tambayar ne tashi ki bayani to tashi ke tashi tashi ki bayani dan ko zan fi ganewa tashi faɗi abin da ya gane me bayanin na'am ehe ma'ana yawwa ma'ana mace mace ta auri ɗan ƙanin mamanta to shi kuma fa me matsayinsa da ita ya halatta mace ta auri ɗan ƙanin mamanta mana yayanta kamar yadda ina zo a'a ban zo maganar shan nono ba ban zo maganar shan nonon mahaifiyarsa ba abinda nake magana yanzu ai mace tana iya auren mace tana iya auren ɗan babbanta ai ma'ana ɗan ƙanin babanta ko ɗan yayan babanta to shi ma wancan ya halatta mun gama wannan? طيب a shari'ar musulunci kuma a a yahrumu minan nasabi ma yahrumu minan radha'a duk abinda dangantaka take haramtawa to shayarwa tana haramtawa to yanzu a nan gurin waye ya sha nonon wani shi namijin ya sha nono a wajen wa oh babu aure babu aure babu aure babu aure babu aure a babu aure a na gano Allah kare mu ku raba ku raba ku raba lalle kar a bari ai auren ai tunda ya sha nono a wajen mahaifiyar amarya ma'ana ya sha nono a wajen yar mamarsa kenan to ba aure tsakanin su kai wannan bana an so a mun tambayar da za a kure ni a garin nan Allah ya taimake ni Allah ya sa na gano alhamdulillah sai da na ji wani yuyuyuyu haka a ita harka shayarwa iyaye na mata don ku gane annabi rahama sallallahu alaihi wasallam wata ran an kawo masa wani case wata matsala wani ne ya ji ya aure yar matarsa budurwa suna zaman zaman su yaya aka yi ya aka yi wata tsohuwa ta zo zagayenta sai ta shiga gidan sai ta ga mijin ta ce kai sai ta ga matar ta ce kai aure kuka yi ta ce suka ce to me ta ce aini na shayar da kuku biyun gaba daya kai ka sha nono a wajena na shayar da kai shekara kaza lokaci kaza ke ma da aka haife ki an kawo ki ba ke yar wance mani eh to an kawo ki na shayar da ke nono ba aure tsakaninku malam suka sa miji da amarya kuka inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ai miji maza maza maza sai ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi kaga wata tsohuwa ta yanko mana aiki kawai ta zo ta ce wai wai ta shayar da mu ni da matata kuma gashi mun riga mun yi aure muna zaman lafiya da kaunar juna sai manzo Allah ya ce da shi kaifa wa qad za'amat yaya zan yi bayan ta ce ta shayar da ku ku je ku rabu ba aure tsakaninku da haka matan da suke da ɗabi'ar a kanwaki ta zo da ɗanta yayarki ta zo da ɗa yana kuka ki maza maza ki ɗauke shi ki bashi nono ya sha saboda kina shayarwa akwai haɗari akwai haɗari dan za a iya mantawa a ɗebi shekaru yaron nan a zo a haɗa aure tsakaninsa da yarki kuma mama wai yar kanwan mamanki ko wani abu ba kowaye ma haka irin wacce ta zo ta jefar da ɗanta tana ban ɗaki a'a kaza kaza yaro ya zo yana kuka ko kuma a uwar ba lafiya tana kwance asibiti aka kawo miki shi kika shayar da yaron to fa sai an rubuta an ajiye duk wani abu na alakar aure babu tsakanin ku a wannan da wannan uwar da wannan ƴaƴan matan nan ko da za a girma a ce za a yi auren zumunci za a hada wance da wance in dai kin bashi nono ya sha zance ya kare ai wanda kika bashi nono ya sha da shi da danki uwa ɗaya uba ɗaya ne ai akwai mata masu kokari bini bini dan abokiya dan kawa bini-bini da ya zo yana kuka kawo shi in ba shi ya sha a kiyaye in ku an yi haka to a rubuta a ajiye babu maganar aure tsakanin 'ya'yansa da naki kuma lokaci yana iya zuwa a manta ko shekara nawa suka yi sai an raba auren nan Allah sa kuna ganewa a wai wasu suna magana daga tiktok suka aiko tambaya masu bin mu a tiktok kenan Allah sa albarka wai temporary marriage irin auren a temporary mana kamar auren mutuwa wanda kawai za a yi shi ne na wata biyu wata uku haram ne temporary marriage is not allowed islamically mutu'a marriage we call it mutu'a in hadith is haram is totally rejected in Islam and is not accepted. Da haka 'yan TikTok masu maganan temporary marriage babu maganan zan aure ki wata biyu wata uku shikenan wannan auren 'yan shi'a ne su suke wannan aure na mutu'a in shi kuke nufi. Zuwa ga malam, Allah ya ƙara wa malam lafiya da nisan kwana, tambaya ta anan shine malam. Wata rana ta ce wata rana tana kwance ba bacci take ba sai ta ga mijinta ya dawo kafin ta tashi ta miƙe kawai sai ta ga mijin sun zama su biyu to kun gane maganata ba bacci take ba sai ta ga mijinta ya dawo kafin ta miƙe ta tare shi kawai sai ta ga sun zama biyu mijin ya zama su biyu ɗaya namijin sai na ganshi a gabana ɗaya mijin duka ba miji ɗayan ne sai ya rabu gida biyu kawai sai ta ga ɗaya a gaba ɗaya a baya kawai sai sai na gaban sai ya shaƙe ni to malam ni dai ina ta kuka ina kiran anti antina antina amma antina bata ji ba ina ta addu'a har abin ya tafi na fita da gudu da mijina ya dawo na faɗa masa sai ya ce min aidan ina da ciki ne yasa nake ganin hakan haba wannan wani irin miji ne wannan ya za ka ba da fatawa akan abin da baka da ilimi ya ce shi ba shi bane fa ya zo ballanta na rabu gida biyu amma wai dan tana da ciki ne wai sa take ganin wannan ta ce malam har haihuwa yana min ko ban dai gane mai take faɗa ba har bayan ta haihu ma yana mata haka ɗin mana sai ta rinka ganin mijinta ya zo amma sun zama su biyu malam hakan ta sa muka ƙaura daga gidanmu amma fa har yau mun canja gidan ma bai daina zuwa ba sai ma ƙaruwa da wasu abubuwan tsoro don allah malam a bani addu'a Allah ya sa mu ga annabi a sha ruwa lafiya kai wannan baiwa Allah tana cikin garari abin da nake gaya miki shine malama kin hadu da wani aljani ne la'alla da yake so ya aure ki jinnul ashik da muka yi bayani duk matar da take ganin alamar mutum sun zama biyu a gidanta akwai aljanu a gidanki kuma kina da aljanu a tare da ke me maganin za mu miki addu'a Allah ya yi miki warkar da ke amma ki yawaita karanta suratul baqara akai akai ta zama wuridinki ki ranka yawan zama da alwala ko da kina al'ada ne sai ki alwala sai ki zauna da alwala zama da alwala yana koran shedan a jikin mutum sannan ki daina jin kida da waka da kallace kallacen banza ki daina ki kula da sallar jam'i akan kari dan shi aljani baya son mutum mai addini sai ya rabu da ke a dole sannan addu'ar da na bayar na ayoyin ruqiya da ayoyin kariya da ayoyin waraka shifa suna nan a wajen nan malam muktar sautin suna a bakasi a je ya ba da fotokofin wannan addu'o'in da wanda ma na karanta da muryata a sauti a je a ta saurara zai taimaka kwarai da gaske kuma in kin samu habbatu sauda ki saya ki rinka shafawa a jikinki ki karanta wannan ayoyin da turaren miski ki rinka yawan shafa turaren miski a jikinki da zai iya zuwa kusa da ke ba musamman an yi addu'a a cikin turaren duk wacce take ganin irin wannan ta sani tana da aljanu kuma mijinki ya kamata ya daina baki fatawa akan abin da bai da ilimi ya taimake ki ki nemi magani kawai Allah ya baki lafiya Allah ya yi miki bari tsaya anan ko da an fara magana aljanu sai su fara bayyana Allah ƙara malam lafiya don Allah malam ka taimake ni da addu'a akan al'amarin gidana ni fa da mijina da kuma amaryarsa to wannan an mata kishiya kenan malam muna zaman lafiya da amaryarsa amma na mijinmu baya son ya ga muna zaman lafiya sai sai ya shiga tsakaninmu yana faɗin abuwa marasa kyau ya ce kuma akan amaryarsa zai iya min abin da bana tsammani kuma in na tambaye shi laifin mai na masa ko kula ni ba zai yi ba ko na neme shi baya kula ni kuma fa har yana aika wa gidanmu yana cewa wai a gaya mini ina masa kaza ina masa kaza kuma ni ban san me na masa ba amma sai aika gidanmu ya ce ana mun kaza ana mun kaza tace tace na rasa yadda zan yi don Allah a karanta min wannan tambaya Allah ya yi miki daman namiji in ya ƙara aure fa sai kun yi haƙuri da shi bari in gaya miki duk namijin da ya ƙara aure wallahi sai dai matarsa sai haƙuri da shi shikenan wuce ke din awwa Allah saka da alheri wannan eh hizban a zauna a zauna a zauna an situ a zauna falas ya isa ke ku zauna ya isa ka daman mata da kadangare ya sai dai addu'a shi yasa na sha faɗa a karatu na ce duk wanda matarsa ta dame shi ya haɗa ta da kadangare shi ne maganinsa sai ta yi ladabi da biyayya Allah rama mu da sharin kadangarun nan to kun shirya ci gaba kun shirya ko baku shirya ba to wannan yar hizba da ta danki kadangaren nan na ƙara mata igiya yau lalle a je a ƙara mata ran na ƙara mata ran a ƙara mata kabbara guda ɗaya kuma duk dangaren da ya damu mutane a wurin nan a nemo ta don ko ni mai wa'azin nan gaskiya ba zan iya kama kadangaren nan ba don in ya zo nan ma ya takura mun ni ma tashi zan yi ina shugaban hizba a rubuta fa yau yau nawa ga watan ramadan yau tara ko to malam abdullahi ya yi ƙarin igiya ga 'yar hizbar da ta rungumi kadangare ta riƙe shi yauwa da haka da an ganta sai a ce mai igiyar kadangare ai ta cancanta ko bata cancanta ba to kin ga wannan ko ta miki tsawa ai bata yi laifi ba Allah ya saka mata da alheri haka ake so a samu wasu matan kaman maza Allahu akbar to ina so ina yin bayani dangane da wannan mata yar uwanmu da ta shiga damuwa mijinta ya ƙara mata kishiya yana mata azaba na gaya muku cewa duk wacce mijinta ya ƙara aure don Allah ta shiga makaranta haƙuri kowa ya ce kuwa saboda shi namiji fa inda ya ga sabuwar amarya sai ya yi ɗoki kamar yadda ke ma da ya aure ki ba ya ta ɗoki ba to yin ya yi sabuwar amarya ki ba shi dama ya yi ɗokin da zai yi Allah kiyaye hanya amma zalunci ne wannan mutum saboda ya auro mace ya rinka cutar da uwar gidansa ko ya rinka cutar da 'yar tsakiyarsa a nan gurin ki lallabe shi ranar da yake cikin farin ciki da ya walwala ki ce da shi don Allah ya taimake ki in laifi kike za ki gyara amma ya daina wulakanta ki akan wata sabuwa da ya kawo ita ma fa za ta zama tsohuwa nan gaba kuma ke amaryar da ake wulakanta ki saboda uwar gidanki ki sani cewa ke ma kina hanya kina hanya wallahi iyayenki kuma sai su kira shi da ke da shi a zo a zauna ya faɗi me kike masa kice ke kuma kin yi alƙawari za ki gyara amma ina baki shawara ki ci gaba da zaman lafiya da kishiyarki da abokiyar zamanki don in kin kirkiro fitina a gidan nan ke ce za ki faɗi a ƙasa daman ba wani daraja ce da ke ba a idansa in yaga kina faɗa da amaryarsa wallahi ya ƙaki zai daga baya kore ki kina da ya'ya shida bakwai zo ya bar ki ta faman zawarci kar ki bari wata ta kore ki a gidanki Allah ya yi mata Allah taimake ta malam Allah ya karbi ibadunmu da fatan malam kana lafiya wata ce ta ce a taya ta da addu'a shekaranta talatin har yanzu ba ta yi aure ba sai na je na tambaye ta ta ce mun tana yawan yin mafarki tana, tana yin mafarki ta ce amma yanzu ta bari malam da Allah taimaka mana da addu'a to Allah ya aurar da ke mun yi karanta irin wannan addu'a makamanci ta dama akwai mata da yawa da sun kai wannan shekarun ba su yi aure ba ko da sauƙi ma nan ai ƙauye ne a birni akwai masu arba'in arba'in da wani abu akwai wacce ta kira ne a waya tana kuka ta ce a taimaka mata do Allah ko a mata addu'a ko a mata hanyar aure me ya faru ta ce malam yanzu na kusa hamsin kuma budurwa ce ce budurwa mai hamsin ta ce wallahi malam auren ya gagara to kin ga wannan ai sai dai addu'a Allah ya fitar da ita Allah ya ba ta yadda za a yi a wannan suka ce daga 'yan hizba muna sanar da jama'a cewa duk macen da take sha'awar aikin hizba duk wacce take za ta shiga hizba a cikinku wanda ke sha'awa to ta zo ta bada sunanta in an tashi daga karatu yau a za a dauki sunanta za a dauki sababbin 'yan hizba ta ce Allah sa mu dace to 'yan hizba Allah sa muku albarka Allah ba ku ikon aikin Allah wannan aiki aiki ne da ya kamata a shige shi wallahi din ce makon musulunci wannan ta ce malam na fara al'ada na san in an yi al'ada ba a sallah amma ni ban san in ana yin al'ada ba a yin azumi ba da haka ni na ɗauki azumi ta ce azumi tara azumi mana tun da aka fara azumi tana al'ada kuma tana azuminta ta ce kuma a saurara ta ce bana shekarar ta uku tana irin wannan da al'adarta tana buga azuminta abinta ito ai ku ni kuna bani mamaki nan fa makaranta ce muka zo ko yanzu duk wanda ya zo nan ba ya zo neman ilimi ba ne ke da kika san wannan hukuncin ai kin je makaranta ne kin saurari malamai yayi ita kuma bata sani ba ta haka ba aibu ba ne munan duk abin da mutum bai sani ba ya rubuto nawa bashi ansa yar uwa Allah ƙara miki albarka kuma da wannan ina miki addu'a ma Allah ya sa daga bana ma zaki aure bayan sallah mu jikin ya aure Allah aurar da ke baki da ke amma kin tafka kuskure babba ba a yin azumi in ana in ana in ana al'ada an gane da haka in yau kina yi to ki je gida ki gyara dumamenki sosai ki shiga daki ki cinye shi tas har da lemo da ayaba man akwai ki kara ki jira sai al'ada ki ta yanke sai ki ci gaba da ainihin wato ba ni sunan shi azumin ki idan mace bata yi azumi ba tana rama ko ba ta rama tana ramawa da haka sai ki lissafa azumin da baki yi ba sai ki rama wancan kuma da suka wuce kin yi kuskure sai ki lissafa shekarun bayan azumi nawa kika yi kina cikin al'ada a'a biyar ne a'a kaza ne hankali bayan sallah sai ki rinka ramawa Allah ya yi mana jahilci na ji daɗi da kina zuwa makaranta kuma da Allah ci gaba da zuwa makaranta wannan ta ce assalamu alaikum da fatan kawaye gari lafiya Allah ya ji kan iyayenka amin tsohuwata tana nan a kwance a nan makabartar ai mata addu'a Allah ya fi mata to Allah ya taimake ka amin malam ga tambaya ta kamar haka malam muna zuwa makaranta sai mai gidanmu ya ce a a ya ce wai mun fi shekara hudu da rabi ba ma zuwa makaranta to malam yaya za mu yi da zuwa makarantar don Allah malam ka yi wa maza addu'a wa'azi abinda take so kuskure ta yi sun shekarar hudu suna zuwa makaranta mijin ne ina jin ya ce yanzu ya isa haka an gane ma'ana kin shekarar hudu da rabi kina zuwa makaranta yanzu ba za ki sake zuwa ba ba shi da haƙƙi hana ki zuwa makaranta kamar yadda ba shi da haƙƙi hana ki cin abinci da haka ba daidai ba ne kuskure ne ta ce ina son takarda wannan takarda a karanta ta wajen tafsirinka na dare don masu laifin su ji to insha Allah malam ga ta sai a bani in an zo za mu musu nasiha ki ci gaba da lallaban sa ai ko shekara ɗari kika kina zuwa makaranta ai so ake mace ta mutu na zuwa makaranta ba maganar cewa kin shekara kaza shi ba yana zuwa neman kuɗi ba an taɓa cewa ya daina zuwa an taɓa rayuwa ba ilimi an taɓa bautawa Allah da jahilci kuma da kike shekara hudu kin samu duk ilimin duniya ne wannan kuskure ne jahilci ne ba daidai bane Allah ya bashi ikon gyarawa kuma za mu yi musu nasiha insha Allah malam da fatan ka tashi lafiya Allah ƙara maka lafiya da nisan kwana amin ya rabbal alamin malam da farko dai ina ba da haƙuri saboda tambaya ta ta zo a wannan na karanta ta mun karanta wannan tambayar jiya na karanta ta ok to shikenan na ganta tambaya ta ita ce anan menene hukuncin wanda idan liman ya idar da sallah baya idarwa tare da liman wai yana karanta wasu addu'o'i masu tsawo sai daga baya can sai yayi assalamu alaikum wannan ba daidai bane idan har tsawon yayi yawa manzo Allah ya ce innama ju'ila al-imamu li utamma bih an sanya liman ne don ku yi koyi da shi fa idza kabbara fa kabbiru ya kabbara ku kabbara fa idza raka'a farka'u in yayi ruku'i ku yi kuma sai kawo da fa'u taqib in yayi ku yi in yayi ku yi idan yace assalamu alaikum ku kula assalamu alaikum kuma ku ce assalamu alaikum to anan malamai abin da suke cewa ko da Allah ya jarabi mutum da limamin da baya tsawaita addu'a ta hiya to kada tsawon yayi yawa in yi sallama kai sallama amma ka dan iya ƙara addu'a kaɗan ba mai yawa ba kada tsawon yayi yawa har ai sallama a fara Allahumma anta salamu wa minka salamu kai kana ta buga dan yatsa baka baka gama ba ba daidai bane da haka ya kamata a kiyaye a gyara dan kar ya zama ka raba sallar ka da sallar liman kuma muna kira ga limamai yan gaggawa muna kira ga limamai da ba sa yin addu'o'i a sallah don Allah su rinka kulawa da hakkin sallar mutane su daina gaggawa lokacin tahiya lokaci ne na addu'a ana sa ran idan mutum ya yi tahiya ya yi addu'a Allah yana karɓar addu'arsa. tambaya ta ta biyu ita ce kuma tambayar ƙarshe ta ce menene hukuncin bashin da aka ci a layin waya sim saboda idan ka ci bashin naira 100 sai su baka 85 za su baka sauran kuma wai sun cire service fee kuma idan ka tashi biya kai fa 100 za ka biya idan mutum sayan kati ya zo yi saya idan sayan kati ya zo saya kudi hannu ma'ana da wayarsa zai shiga application ya sayi kati yanzu wannan wayatawa ina iya dannawa ko ta banki ko ta kamfanin mtn ko kamfanin itisalat ko wani layi sai mutum ya sayi kati to idan ya sayi na 500 sai suka zari wani abu suka ce service fee wannan halal ne don inda za ka je shago ka sayo watakila sai ka kona mai inda za ka je ka tura yaro watakila sai ka sa shi wahala sai ka sha wahalan kanka da kati amma yanzu shiga za ka yi kawai sai su me sai su tura maka to wannan ba riba ba ne in sun ciri wani abu amma in ya hada da bashi saboda jinkiri ba yanzu za ka biya ba bashi ne to idan sun ciri service fee na tura maka kudin kawai da suka yi ba wai dan bashin ne da ka dauka suka zari kudin ba to wannan ya halatta amma in sun ciri wannan 25 saboda bashi ne ba yanzu zaka biya ba to ya zama riba daka haram ne cin irin wannan bashi matukar suna cira ne saboda bashi ne ba yau zaka biya ba kuma mata an san ku da cin bashi yanzu haka wata ana biyan ana bin ta wajen dubu uku a waya don haka riba ce sai dai in kamfanin sun faɗa cewa wannan service fee ɗin don kawai an tura ma kati ne aka yi to amma abin tambaya me yasa in kuɗi hannu ne ba sa ciran wannan service fee ɗin in suna cira a wannan ma bashi suna cira is normal is common za a iya yi ba bashi ba riba bane in kuwa a bashi suke cirewa to wannan ya zama riba bai da bambanci da ka karɓi rancen naira dubu ɗaya ka zo dawowa ka dawo da naira dubu ɗaya da ɗari biyu Allah ganar da mu Allah kare mu ga tambayoyi kamar haka khalas